بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو muna sha ɗaya ga watan hudu watan musulunci watan jimadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo daidai da 28 ga watan 11 a Gregorian kalanda 2020 wannan shine kasa ɗinmu na goma daidai daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin fadilatul sheikh abu abdurrahman muhammad bin sa'id ibnu raslan hafizahullahu ta'ala idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan muna magana dangane da ma'anonin wannan kalmar wahiya kaza wahiya kaza wahiya kaza har muka zo inda malam ya kawo cewa wahiyal husna allati zakara Allah fi qawlihi amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna husna fasaniyasiruhu lil yusra a sannan muka zo wahiyar ƙaunar thabit ita ce magana tabbatacciya allaci ƙala Allahu anha wanda Allah ya faɗa dangane da ita yi sabbitin Allahun lazina amadu bil ƙaunar thabit fil hayatin duniya wa fil akhira wa yudillu Allahu zalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha'u duk mun gama da waɗannan za mu tashi ne kan wa anha yas'alu Allahu rusula wa a'immatihim ko wa wa umamihim ko ma umamahum haythu yaqulu ta'ala فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين wato wa anha yas'alullahu rusula akan wannan kalma ne Allah madaukakin sarki zai tambayi manzanni zai tambaye su akan ta yanzu kun ga kenan hatta annabawa ba su tsira daga a tambaye su dangane da aiki da kuma ma'anar wannan kalma ba kuma wannan yake nuna mana ashe babu wanda za a ɗaga wa ƙafa in dai ba za a bar annabawa ba to ba za a bar kowa ba wai abin da ya ci ari to ba zai bar fanna ba ko? in ji bare-bari saboda haka za a tambayi annabawa a kanta Allah maɗaukacin sarki ya faɗa a cikin suratul a'raf Allah ya ce falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wallahi sai mun tambayi wanda muka yi aika zuwa gare su su ne mutane walanas'alanna almursalina kuma sai mun tambayi waɗanda muka aika su ne annabawa manzanni cikatan ayar Allah ya ce falanaƙusanna alaihim bi ilmin kuma wallahi sai mun ba su labari da ilimi mun kissanta musu abin da duk ya faru da su da ilimi ba da jahilci ba ba da molanka ba wa makunna ga'ibina Allah ya ce ba wai ba ma nan bane mana duk abin da ya faru akan idanmu ya faru kuma muna kallo muna ji muna gani don haka kowa sai mun ba shi labarin abin da ya aikata da abin da ya yi da abin da ya tsurwurta a cikin al'amarin shi Allah ya ce walwaznu yawma idinil haq mizani a wannan rana gaskiya ne ko kuma awon ayyuka a wannan rana gaskiya ne za mu auna ayyukan bayi za mu auna abin da suka aikata ɗaya bayan ɗaya Allah ce faman thaqulat mawazinuhu wanda ayyukansa ko ma'aunansa suka yi nauyi Allah ce fa'ula'ika humul muflihuna waɗannan su ne suka yi rabon duniya kuma suka yi na lahira wanda duk ma'aunansa suka yi nauyi da ayyukan alheri to wannan su ne rabautattu in ji Allah subhanahu wa ta'ala amma Allah ya ce wa man khaffat mawazinuhu wanda kuwa ma'aunansa na alkhairi suka yi sako-sako suka yi shafal-shafal suka yi fele-fele suka yi wato kwangwarami ba komai a ciki Allah ya ce fa'ula'ikan ladina khasiru anfusahum waɗannan su ne waɗanda suka taɓar da kansu bima kanu bi ayatina ya zulimun dangane da abin da suka kasance da ayoyinmu suke yi na aikata zalunci na fata a fahimta da haka Allah zai tambayi kowa kuma zai yi bayani akan aikin kowa famar ra'a salihan wanda ya ga abu mai kyau falyahmadillah to ya gode wa Allah wa man ra'a ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsahu wanda ya ga sabanin haka to kada ya zargi kowa ya zargi kawun shi an gane magana da kyau ko to shine yace fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalina a subhanahu wa ta'ala ya sake cewa ko malin ya sake cewa fa ya rusuli Allah zai gaya wa manzanni a gobe kiyama ma za ujibtum me aka amsa muku da shi ma'ana tunda su an tambaye su sun ba da amsa eh lalle Allah mun isar da saƙo abinda kace a kaɗe ta ka da na bauta mun riga mun yi bayani walaƙad ba'athna fi kulli ummatin رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت mun tada manzo a duk wata al'umma abinda saƙon da suke gaya musu su bauta wa Allah kada su bauta wa waninsa su nisanci dukkanin abin da yake ɗagutu wa ila madiyana akhahum shu'aiba mun tura wa mutanen madiyana ɗan uwansu annabi shu'aibu wa ila samuda akhahum saliha samudu kuma mun tura musu annabuwa wa ila adin akhahum huda adawa kuma mun tura musu menene annabu hudu kowa me yake cewa waɗannan al'ummatai gaba ɗaya shine su bauta wa Allah kar su haɗa shi da kowa na fata an fahimta ma alimtu lakum min ilahin illallah wa ma min ilahin illallah babu wani Allah ko ba bayan Allah kwaya daya ina fata an fahimta wannan shine ayyukansu to tunda Allah ya bada shaida kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa mana kan cewa ranar tashin alkiyama Allah zai tambayi mutanen annabi Muhammad an gane magana da kyau ko ƙarƙashin shaidar da su mutanen annabi muhammad al'ummarsa ɗin za su bayar a kan mutane da allah maɗaukakin sarki yake jinjina musu cewa gobe ƙiyama za su zamanto shaidu a kan mutane to maza allah ya ce za a tambaye su shin ina kuka shaida cewa manzanni sun isar da saƙo sai mai ta kawo waɗannan ayoyin Allah ka faɗa cikin Qur'ani cewa ka tura wa Adawa annabuwa ne ka tura wa Samudawa annabuwa ne ka tura wa ainihin wato Madiyana Shu'aibu ka tura wa mutanen Fir'auna annabi Musa duk ai ta kawowa mutanen annabi Nuhu ka tura musu Nuhu inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qablu an ya'tiyahum azabun alim qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an gane magana da kyau ko an ibudu Allah wattaquhu ko yawwa to duk sai a karanta wannan to tunda yanzu Allah ya tabbatar dama kuma tabbataccen abu ne cewa annabawa duk sun isar da sako to abinda za a tambaya za a tambaya annabawan to waɗanda kuka isarwa da saƙo wanne amsa suka baku da kuka ce musu su bauta mana kar su haɗa mu da kowa cikin bauta wanne amsa suka baku to shine anan malam yace fa yaqulu lirrusuli za a ce wa manzanni ma za ujibtum wanne amsa aka amsa muku da ita shine Allah yake faɗa a cikin suratul ma'ida din yace yawma yajma'u Allahu rusula ranar da Allah zai tara manzanni kaf gaba ɗaya ai ko a Najeriya aka ce shugaban ƙasa ya tara gwamnoni gaba ɗaya kai kasan za a tattauna ko akwai wani abu da ya taso haka ne ko ba haka ba to ballantana a ce Allah zai tara duk manzanni fa yaqulu sai Allah ya ce ma za ujibtum me aka amsa muku na fata an fahimta qalu manzanni da annabawa ce la ilma lana wallahi ba mu san abin da za mu ce maka ba ya Allah mu dai mun isar da sako amma amsar da aka bamu wallahi ba mu isa mu ce ma ga abin da aka bamu ba domin amsar tana da alaka da aqidarka da tauhidinka ita kwa tauhidi da aqida wani baya daukewa wani amsarta kai zaka ba da amsa da kanka jama'a kun fahimci magana yanzu misali mu dai muna karantawa cewa a kaɗaita Allah da bauta a kuma yi masa bauta shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa amma wannan karatu ne aiki da wannan abun shin ni na isan ba da shaida a kanku cewa abin da na karanta muku haka kuke yi ban isa ba sai dai in kyautata muku zato haka ne ko ba haka ba cewa muna kyauta zaton duk abin da muke karantawa yana nan a cikin zuciya kuma ana aiki da shi amma in ba da garanti cewa haka kuke yi yadda Allah nan yake faɗa da yadda annabi ke faɗa cikin hadisi wallahi ban isa ba to su ma annabawa dama aikin su meye ne karantarwa da nusarwa da kiran mutane zuwa gani zuwa ga tauhidi da aqida aiki da wannan abun tabbatar da an yi aiki da shi baya damfara a ina a wuyan annabawa ba su isa su gaya wa Allah cewa an yi aiki da abin da suka karantar ba amma suna da tabbacin sun isar da karatun da Allah ya ce su isar haka ne ko ba haka ba amma kowa zai je ne in ya yi imani da abin da aka faɗa ya yarda da shi to zai je ya yi aiki da shi gwargwadon abin da ya ji an karanta mishi amma in bai imani ba to babu yadda ka iya da shi yasa Allah da kansa yake gaya manzan Allah a wasu ayoyi wani guri ya ce in alaika illal bala abinda ke kanka shine ne isarwa lasta alaihim bi musaitir ba a turo ka sai ka ne ba sai ka tilasta su ba wa ma alar rasuli illal balagul mubi ba abin da ke kan manzo sai gabatarwa da bayani na abin da ake bukata mutane su na fata an fahimta amma tabbacin cewa aikin ya yiwu yadda Allah ya ce a karantar to wannan manzanni ba za su ba wa Allah amsa akan wannan ba kowa za a tambaye shi ne individually separately za ta yi jawabi gaban Allah kai kadai yasa cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu Allah laysa bainahu wa bainahu turjuman ba wani daga cikin ku wallahi sai Allah ya yi magana da ke tsakaninsa da Allah babu mai tafinta mai fassara zai yi magana Allah ya ji maganar shi Allah zai yi magana shi ma ya ji maganar Allah Allah zai masa tambaya ya ba da amsa shi ma zai ba da amsa Allah zai ji shi ba wani a cikinku saboda wannan fage ne na ba wanda ke wakiltar wani haka ne ko ba haka ba kai za ka wakilci kanka don haka a cikin suratul ma'ida aya ta ɗari da tara Allah maɗaukakin sarki ya ce yau mai yajma'ullahu rusula ranar da Allah zai tsai da manzanni ya tambaye su ma za ujibtu me aka amsa muku qalu la ilma lana su ce wallahi ba mu da ilimi akan abin da za mu ce maka an amsa mana mu dai mun isar da sako sai su ce innaka anta allamul ghuyub Allah kai ne masanin gaibobi ko ba haka ba hatta annabi Isa yasa ayar gaba yace wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryama udhkur ni'mati alayka wa ala walidatika إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ قال الله كتنا لوكة دا الله زيتي يا عيسى بن مريم يا كي عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك تنا نعمر دني أكنك وعلى والدتك كما نعمة أكن مهيفيرك ومن دا النبي عيسى دا مريم مهيفيرس الله يا نعمة أكنسو ita Allah ya ba ta ɗa annabi ba tare da miji da aure ba kuma ba zina ta yi ba kaga wannan ni'ima ce domin a cikin matan duniya kaf babu wacce Allah ya yi wannan ko ba haka ba to kaga ita ma ta samu wasu daga cikin khasa'is wasu abubuwa na fata an fahimta waliyi ya ce daga cikin waliyan Allah an gane magana da kyau ko to Allah ya mata wannan shi ma annabi isa allah ya masa baiwa domin a cikin jirajirai yana daga cikin waɗanda suka yi magana tun suna tsimman goyo kuma allah ya bashi annabta tun yana jinjiri na fata an fahimta shi da kansa ya faɗa inni abdullahi atani likitaba wa ja'alani nabiyyan tun yana yaushe ya faɗi wannan maganar tun yana jinjiri wa ja'alani nabiyyan وذلني مباركا اينما كنت اوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي har zuwa karshen ayoyi to shine Allah yake cewa tuna lokacin da nayi ni'ima akan ka ya kai annabi Isa dan Maryam lokacin da da kuma kai da mahaifiyarka id ayyatuka bi ruhil qudus lokacin da na karfafe ka da ruhi ne ne mai tsarki shine shine mala'ika jibrilu tanazzalul mala'ikatu والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ina fata an fahimta an gane magana da kyau ko tukallimun nasa fil mahadi kana yi wa mutane magana a cikin almahadu shine tsumman goyo tun kana da ɗanyar haihuwa kake magana wa kahalan haka kuma lokacin da ka balaga ka kai munzulin ka iya magana ka kai munzulin balaga ka girma ka ci gaba da wa'azi da karantarwa tun kana ƙarami ka fara wannan an gane magana da kyau ko wa idza allamtuka alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil tuna lokacin da na sanar da kai littafi da at-taura da injila ka duba wani ikon Allah annabi Isa wani littafi aka saukar masa da shi eh injila amma kuma Allah ya ilmantar da shi me at-taura har ilau don haka ya san shari'ar annabin da ya gabace shi ne annabuwa musa kuma ya san shari'ar shi ta yadda in ka zo masa da bayani akan abin da ya shafi shari'ar da ba tasa ba zai bambance maka abin da ke tsakanin shari'arsa da shari'ar annabin da ya gabace shi kuma haka ake so musulmi bayan ya karanci shari'arsa ya san dokokin musuluncinsa ya san ka'idojinsa to kuma ya karanto na wanda ba musulmin ba na fata an fahimta ta yadda idan mutum ya so ya ruɗa ka ko ya rikirkita ma lissafi ko kuma ya an taya ka cikin ruɗani to dama ka karanto nasa he kai ta bashi amsa kawai kalli dr zakir naik ba wai maganan kiristoci ba dr zakir naik a littafin da aka rubuta addinin hindu gaba ɗaya sanda ya haddace shi wallahi malam addinin hindu ka duba da yadda addini yake da wahala da abubuwa a cikinsa na hayaniya amma Allah san da ya zuke shi gaba daya kana kawo masa magana in kai ba indiya ne ya tambaye ka wannan addini kake a cikin addinin hindu kace kuda kake bautawa sai ja ma ayoyin kudaje na addinin hindu ina fata an fahimta wallahi ma ja ma ayoyin kudaje ya raga raga da kai malam kace maciji ne sai ja ma ayoyin macizai an gane magana da kyau ko me kake bautawa yana da amsar da zai baka yana da wani latta da ya kusan shekara goma da ta wuce similarities between Hindus and Islam kamanceceniyar da ke tsakanin addinin hindu da musulunci kun san a cikin addinin hindu akwai wata sura irin yadda kulhu wallahu ahad take har karshe haka take ita ma a cikin addinin hindu ma'ana addinin hindu ma ya yadda a kaɗe ta allah da me da bauta amma suna bautawa tsuntsaye da beraye da sauransu na fata kun fahimci magana ya musu fata-fata a wadar lakta kusan awa uku ne ka je ka neme shi ko kai download da nasa a yanzu haka akan youtube ka rubuta wannan sunan da na gaya ma similarities the similarities between hindus and islam kamancece ne yadda ke tsakanin addinin hindu da musulunci wallahi in ka ji dr zakir na yana zubar ayoyi a cikin addinin hindu wallahi abin sai ya baka mamaki to haka ake so a matsayinka na musulmi ka karanta addininka ka fahimce shi ka san menene ke ciki to kuma sai ka antaya cikin addinan da suke fada da musulunci suke kokarin sai sun nuna wa mutane addinin su shine gaskiya ka je ka karanto wani abu a ciki sai ka dinga bada amsa kana fitar da matsalolin ina fata an fahimta Allah shi da mu to wannan shine don haka Allah madaukakin sarki zai ainihin wato tambayi su manzanni akan me aka amsa musu sai su kuma su ce wallahi ba mu da ilimin abin da za mu faɗa maka ya Allah sai dai su da suka bauta ma ɗin su baka amsa mu dai ga abin da ka ce mu isar mun je mun isar to sai Allah ya juya shine malam yace wa yaqulu lil umami sai kuma a tambayi su al'ummatai din ma za adabtumul mursalina to ku al'umma da manzanni suka zo suka ce ku bauta wa Allah shi kadai me kuka amsa musu an gane magana da kyau ko shine yazo a cikin suratul qasas Allah ya ce wa ila du'u shuraka'akum ka gaya musu ku kirawo shuraka wato ababan da kuke wa Allah shirka da su fada'uhum falam yastajibu lahum sai su kwalla musu kira a gobe kiyama amma ba za su iya ba su mai ba amsa ba ba za su iya amsa musu ba saboda dama ainihin wato ba su ya kamata a bautawa ba a wani guri ma cewa aka yi ranar da Allah zai haɗa tsakanin waɗanda suka bauta da waɗanda aka bautawa musu ya kaure tsakaninsu wannan ya ce ba ku kuka ce a muna da baki da za mu ce ku bauta mana ku kuwa ga dama kuka bauta mana don haka ba ruwanmu da ku a yau saboda haka kaga a nan rikici zai kaure tsakaninsu an gane magana da kyau ko wara'awul azaba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce za su ga azaba lau annahum kanu ya hata duna za su ce ina ma sun zama shiryayyu sun koma kan tafarkin Allah akan bautawa Allah shi kadai wa yawma yunadihim Allah ce ranar da za su kwalla musu kira fa yaqulu ma za ajabtumul mursali sai a ce menene kuka amsa wa manzanni Allah ya ce wa amiyat alaihimul amba'u ai wa amiyat alaihimul hujaju duk wata hujja sai ta makance musu a wannan ainihin wato lokaci yawma idin wa hum la yatasaalun fa hum la yatasaalun ba za su iya tambayar junansu ainihin wato amsa akan abin da Allah maɗaukakin sarki ya tambaye su ba ma'ana ranar da mai bauta nan Allah ya je lahira sai Allah ya tambaye shi suwa ka bautawa ka bauta mu bai bautawa Allah ba don haka ba zai iya bada amsa ba waɗanda kuma ya bautawa idan ya tambaye su su ma ba za su iya jawabi ba ina fata an fahimci magana shine Allah ya ce fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa an yakunu min almuflihin amma waɗanda suka yi imani da Allah suka kadaita shi cikin bauta suka kuma yi aiki nagari to fa asa an yakunu min almuflihin waɗannan tabbas asa idan an danganta ta da Allah malamai suka ce tana fa'idantar da tabbas ne ba ainihin wato a tsammani bane e, da abin nan da, da asa da kuma me la'alla halfu taraji ko harafi ne na taraji to in an danganta shi ga Allah ko to ba a cewa ana tsammani shi Allah babu tsammani tattare da shi in ya faɗi magana to tabbas ce na fata kun fahimci magana da haka waɗanda suka bauta wa Allah shi kadai ba su haɗa shi da kowa ba da Allah ya ce fa'asa an ya kunu minal muhutadina akwai yiwuwar kaga tsammani ne aiko to ba yiwuwa ba ne in dai sun bauta wa Allah da gaske ba shirka suka yi ba in dai sun yi aikin na kirki da gaske ba aikin banza suka yi ba to tabbas gobe suna kiyama suna cikin rabautattu ina fata kun fahimci magana Allah ya shirya da mu don haka Allah zai faɗi wannan malam ya ce don haka fala ilaha illallah wannan kalma ta la ilaha illallah kalimatul ikhlas ita ce kalmar ikhlas an gane maganar da kyau ko wa kalimatul taqwa ita ce kalmar at-taqwa wato jin tsoron Allah mun kada mun faɗa a baya can mun ta karanta wa hiya al-urwatul wuthqa ita ce igiyar Allah mai ƙarfi wanda ba ta fizgewa ba ta tsinkewa وهي كلمة الفارقة بين الكفر والإيمان ita ce kalmar da ke bambance tsakanin kafirci da menene da imani wannan kalma da ita ne ake bambance waɗanda suke kafirai da kuma ita ce ake bambance wanda suke muminai musulmai a wala budda don haka ba makawa min i'tiqadi ma'anaha cewa dole sai mutum ya kudurta menene ya kudurta ma'anarta ma'ana ba wai kawai ka furta kalmar ba bayan ka furta kalmar ana so ka kudurta menene kuma ma'anarta kamar yadda za mu zo mu bagana akan ma'anarta ta da sauransu amma dai ana so ka yarda da ainihin wato kalmar kuma ka kudurta ma'anarta ma'a talaffuzi biha sannan kuma ka dinga furta ta ka furta ta ka yarda da ma'anarta wannan wani bangare ana magana akan wanda zai shigo ko ya shigo addinin musulunci ne wani bangare kuma ana maganar kai kanka musulmin da aka haife ka wa walidin wa ma walada a cikin musulunci to ana buƙatar sai ka yarda da waɗannan abubuwan cewa dole sai an kudurta ma'anarta wannan ya hada da wanda zai musulunta da wanda dama yake cikin me musulunci dole sai mutum ya yarda da ma'anar da wannan kalma take kunshe da shi cewa ma at-talaffuzi biha wannan ya danganta ne daga wanda zai shigo ne musulunci haka kawai ba za ka fara sallah ba in da kai ba musulmi bane ko haka kawai ka fara azumin ramadana ko haka kawai a ganka ka je ka hajji pilgrims ka je ka biya kuɗi wani ina za ka ka ce aikin hajji mana ba ku san na musulunta bane a ka musulunta e ina ka je ka karɓi kalma waye lakanta ma jama'a kun fahimci magana dole sai ka zo ka lakance ta sai ka furta kalmar sannan ka shiga cikin da'irar musulunci amma kai da kake cikin musulunci wanda babanka ba marka dukansu musulmai ne a ce wai sai ka zo ka furta a babu wannan saboda kai dama daga musuluncin ka fito komai naka ma na musulunci ne auren mahaifiyarka na musulunci ɗauka cikinka na musulunci haihuwarka ta musulunci tarbiyyarka ta musulunci karatunka na musulunci don haka baka da buƙatar sai ka furta kalma abin da ya rage maka shine yanzu ka zo ka san meye ma'anar musuluncin kana zuwa makaranta ana karantar da kai kana zuwa ta'alim ana ma bayani ka fahimci meye ma'anar addinin ka to idan ka samu wannan shikenan amma wanda zai higo musulunci shi kuma sai ya higo ta kofa shine sai ya furta wannan kalma sannan kuma ya san ma'anar kalmar na fata an fahimta to shine ma'a talaffuz biha dole mutum sai ya furta ta idan bai musulunta ba kuma yana so ya musulunta wal amali bila wazimiha kuma sannan sai mutum ya yi aiki da abubuwan da kalmar take lizumtawa wannan kalmar ta lizumta a yi sallah to za ka yi sallah wannan kalmar ta lizumta a yi azumi za ka yi azumi ka yi hajji za ka yi aikin hajji ka yi zakka idan dukiyarka ta kai kuma ta kai nisabi kuma ta hekara to za ka yi waɗannan duka ko in ka yi noma ya kai ausiki ɗari uku da sittin an gane ko abin da ka noma ya kai ausiki ɗari uku da sittin to za ka raba shi goma ka cire mai ka cire ɗaya ausiki 360 ka bar ka ce kwano 360 ka bar buhu nawa kenan buhu buhu ana fitar da kwano nawa a ciki eh kwano 80 ba to to kaga kenan in ana so a fitar da kwano 80 a ciki a kwano 360 sai an samu buhu nawa kenan akalla eh kwano shida a buhu shida yayi yawa buhu biyar dai yau wato akalla idan abin da ka noma ya kai buhu biyar za ka raba shi nawa goma sai ka cire ɗaya shi ne zakka jama'a kun fahimci magana yauwa ausiki 360 kenan ku kwano 360 ausiki yana da bambanci da kwano abin da ake iya kwatanta shi da ausiki a yanzu shine irin wannan muddun nabi da ake fitar da ne da zakka da shi ko kuma irin tiya irin na Kano wanda kusan biyun nan ne biyun na nan ne an gane ko yawwa to zaka fitar da zakka sannan zaka yi aikin hajji idan ka samu kuɗin da ya kai wannan kuma kana da dama ba matsala to zaka biya aikin hajji ka je to wannan shine lawazim kuma wannan kalma ta lizumta maka girmama Allah da girmama manzan Allah da girmama annabawan Allah da mutunta wato mala'ikun Allah da mutunta iyalan gidan annabi Muhammad da sahabbai mutunta ƙur'ani da karanta shi ina fata an fahimta karanta tarihin magabatan musulunci wanda suka yi wa addini hidima da sauran abubuwan da suke da alaƙa da wannan girmama iyaye da mutunta su da taimakonsu su taimakon addinin musuluncin da dukkanin nau'ukan abin da Allah ya hore ma imma dai da abin da ya hore maka na lafiyarka kana da lafiyar da zaka morar da addini da ita to ka morar shi ma yana daga cikin lawazim la ilaha illallah lawazim la ilaha illallah amfanar da addinin da shawararka in Allah ya ma basira yadda idan ka faɗi magana in dai aka yi aiki da ita za a ga nasarori a cikin addini to dole ka bada gudunmawa da wannan basirar da Allah ya baka shi yasa jan janye kai da mutane suke yi akan al'amura na addini har ma su koma gefe suna dariya wa waɗanda suke hidimar suke fuskantar matsaloli a cikin hidimar wallahi tallahi yana daga cikin ƙarancin sanin ma'anar la ilaha illallah kai ba za a yi hidimar addini da kai ba amma kana gefe wanda suka rugunsuma kansu a cikin harkar kuma kana ta gefe kana ta fatan su samu damuwa a ce ba su iya ba a ce ba su kware ba idan an ce su wane sun samu matsala ko tasgaro ka rushe da dariya kyal kyal kyal kyal ba su suka sa kansu ba to he mu gani ma'ana kai ba za ka yi ba kai kuma idan an yi aka samu tasgaro ba za ka yi addu'a Allah ya gyara ba ba za ka ɗauki kuɗinka ka sa a harkar ba sannan kana dariya wa waɗanda suke yin harkar Allah yana jarabtar su a ciki to daɗin abin dama shi ne gwargwadon yadda ka yi imani da Allah kuma kake shiga cikin al'amarin addinin Allah to gwargwadon jarrabawan da kake fuskanta a ciki shi yasa Muhammad bin Abdul Wahhab Allah ya masa rahama a cikin littafin sa Usulul Thalasa yace daga cikin abin da mutum sai ya yarda da shi a cikin addinin musulunci shine was sabru alal adafihi mutum ya hakuri cewa in dai za ka yi addini da gaske billahi allazi la ilaha illa huwa sai an cutar da kai da ba za a cutar da kai ba da ba a cutar da annabi muhammadu ba saboda tsabaragen yadda aka cutar da annabi muhammadu shi da kansa allah san da ya turo ya ce a gaya manzan allah waɗannan mutanen da suka saka shi a gaba suna ce masa mahaukaci suna ce masa matsafi suna ce masa boka suna ce masa manemin mata manemin kuɗi duk wani sharri sanda suka danganta gare shi idan ya yarda ga mala'ikan dutse nan yana tsaye a kan duwatsun da suke garin madina ya ba da dama kawai za a niƙe wannan dutse ya zama kwankere a niƙa wancan na gefen ya zama kwankere gaba ɗaya a watsa musu kowa ya mutu annabi ya ce allahumma hadi ƙaumi fa innahum la ya'lamuna Allah dai ina ga a shiryar da su su bi ni ba su san ni waye bane yasa suke mun haka wato shi da kansa Allah ya fusata har ya karɓi faɗan kawai abin da ya rage annabi ya yarda ai haka annabi ya ce a'a in dai zaɓi na ake nema Allah to ni na zaɓi a shirye su a yi haƙuri a basu kada a kashe su to kaga wannan sai ya nuna ashe idan mutum zai addini dole ya fuskanci irin waɗannan abubuwan to amma menene maganin wannan shine haƙuri kuma rashin haƙurinka akan irin wannan shi yake nuna ƙarancin ikhlasinka shi mutum mai addini idan an cutar da shi wannan cutarwar kamata ya ta ƙara masa ƙarfi kada ta sace masa gwiwa ina fata kuna fahimta ba laifi ba ne ran sai ɓaci tun da zuciya ba ƙashi ba ne tsoka ce ko kuma duk wani ɗan adam yakan ji ɓacin rai idan an masa ba daidai ba wannan kuma hatta annabawa wata ran annabi ransa na ɓaci idansu su kada su yi jawur saboda an yi ba daidai ba wannan babu laifi musulmi ya tsinci kansa a cikin wannan amma da ɗai kada wannan ta sa ka zama kana ta haƙuri ma'ana kana ja da baya akan musulunci in an tambaye ka ce an matsa mu mutum yana kaza ma ba a san ma yana yi ba yana kaza ma an ba an dame shi yana kaza a'a ya haƙuri ka daure ka jure ya daga cikin lawazim na kalmar shahada shine za a cuce ka za a tsangwame ka kuma za ka ƙara dagewa akan addinin alama ce ta ikhlasi amma wallahi duk wanda kuka ga idan an taɓa shi a addini zai ja da baya ya ce ya ma watsar da aikin ba zai ma yi ba wallahi akwai ƙarancin ikhlasi tattare da shi to a lokaci guda kuma su kuma masu tsangwamar su ma fa ba a bar su ba balma su ne waɗanda suke cikin gaba ta hatsari kamar yadda muka faɗa don yana daga cikin alamomi na munafurci munafukai haka suke idan suka zo ana tare akara makalla lafiya lafiya ya kokari kai sannan ku fa sannan ku fa sannan ku fa wallahi kuna kokari fa Allah ya saka Allah ya saka da alheri kana juya kasuwa suka bude kuɗi suke samu kaza kaza kaza kaza kaza yayi ta ƙananan surutai da maganganu to alamar munafiki kenan karanta suratul munafiquna kaji me Allah ya ce bari mu dauko daga sura idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah sai ce wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadibuna sai ce ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah sun riƙi rantsuwarsu a matsayin garkuwa daga an taɓa sai wallahi ba matsala wallahi muna tare da ku amma fa da wannan rantsuwar suke amfani suna tare mutane daga addinin Allah Allah ya ce inna hum sa'a ma kanu ya amaluna abinda suke aikatawa yayi muni Allah ya ce zalika bi annahum qalu amanu thumma kafaru saboda sun ce sun yi imani a baki thumma kafaru a zuci sun yi imani a me a baki amma kafaru a ina a zuci Allah ya ce fatubiya ala qulubihim fahum la yafqahu sai Allah ya ce wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum idan ka gansu jikinsu sai ya burge ka ga su da suffa ga su da alama suna nuna haba haba suna tare da ku suna komai wa in yaqulu tasma a liƙaulihi in suka zo suna maka magana akan suna tare da musulunci suna tare da addini wallahi ko kai wane ne ka saurare su sun iya faɗa wa mutane cewa suna tare da kowa akan addinin musulunci wa in ya ƙulu tasma a liƙaulihi ka annahum khushubun musannada kai ka ce wasu kataki ne waɗanda aka jingine su amma ya na kulla hatin alaihi duk wata tsawa duk wata aya da aka sauke ana maganar kafirai ke suna danganta ta ga kansu saboda sun san imaninsu ba na gaskiya ba ne ina fata kun fahimta imaninsu a baki ne maganar musuluncinsu a baki ne ya sabuna kulla sahihatin alaihi Allah ya ce humul aduwu in kana neman makiya na hakika to waɗannan su ne fa hadarhum dan haka kai taka tsantsan da su qatalahumullahu anna yufakuna Allah ya ce Allah ya la'anci waɗannan bayi ta ina ake karkatar da su suke barin addinin musulunci abinda kawai nake so in fitar mana da shi daga cikin lawazim na wannan kalma dole ne musulmi ya tsaya ya yi wa addinin aiki da gaske da dukkanin damar da Allah ya bashi bayan ayyukan da aka ɗora maka na wajibci ka amalul ibadat kamar ayyukan ibadoji wanda wannan wajibi ne dole ne akan mutum musamman waɗanda Allah ya menshinin ɗinsu cewa wajibi ne ka salawatul khams kamar salloli biyar wa ka saumi ramadan kamar azumin ramadan wa ka hajji baitillah da zai shauransu waɗannan dole ne ka yi to kuma duk abin da yake da alaƙa da ɗaukaka addini da taimakon addini da bunƙasa addini kuma kana da wata dama kai ma da za ka yi amfani da ita wajen yin wannan to ya zama wajibi a kanka jama'a kun fahimci magana to shine kayi aiki da lawazimu la ilaha illallahu abubuwan da la ilaha illallahu ta menene ta lizumta shi ne malam yake cewa wal amali bi lawazimiha dole ne mutum ya aiki da abubuwan da la ilaha illallah ta lazimta falaysa al muradu qawluha bil lisani ma al jahli bi ma'anaha malam yace ba fa ana nufin wannan kalma ka faɗe ta da baki amma kuma a zahirin gaskiya ka jahilci ma'anarta ba ba haka ake nufi ba jama'a kun fahimci maganar ba ma'anar kawai kai ta la ilaha illallah ba shi yasa masu zuwa su taro a masallaci su da'ira suna la ilaha illallah la ilaha illallah wani daga cikinsu in za ka tsitsiye shi ka ce maka bayani na minti biyar akan abin da ya shafi wannan kalma ta la ilaha illallah wallahi ba zai iya ba amma fa babu rana da za ta fito ta faɗi ba a yi da'ira da hiyana la ilaha illallah ba to kaga akwai damuwa ko babu akwai damuwa domin inda muzarrajin faɗatta yana shigar da mutum cikin rahama to da abdullahi ɗan ubayyu ɗan salul ya shiga aljanna jama'a domin yana daga cikin masu furta kalmar shahada amma matsalar munafiki ne bai san ma'anarta ba kuma bai iman da ita a zuci ba kuna fahimtar maganar da kyau ko da shi da mukarrabansa munafikai zamanin manzan Allah da su ake salawatul khams da su ake azumin ramadan idan annabi zai yi aikin hajji da su ake tafiya kai in zai tafi jihadi da su ake tafiya sai dai su aikinsu idan sun tafi jihadi kashe wa sahabbai gwiwa saka musu tsoro a cikin zukatansu haka suka dinga yi wa manzan Allah a yakin uhudu da yakin badar har ta kai wasu daga cikin sahabbai waɗanda suke mutanen kirki Allah ya jarrabe su suka rudu da maganganun munafukai har suka nemi su ja da baya daga tafiyar da manzan Allah ya kira su cewa a zo a tafi tare wannan shine abin da ya faru ka je ka karanta tarihin ya kuwa aikin su kenan su dinga cewa kai yanzu mu da muke yan dubu biyu da ɗari biyar za mu je mu tunkari mutum dubu ashirin da biyar ta ina za mu fara wannan aiki kawai da wannan mutum zai kai mu a karkashe mu kawai a banza a wuri kaga in ba imani ne za ka ba kaji ana irin wannan maganganun kai ma sai jikin ka ya fara sanyi haka ne ko ba haka ba to haka munafikan nan suka dinga manzan Allah sun wahalar da shi ba yar kadan ba yasa duk harkar da ta hadu da munafikai kowace harka ce ba ta addini kawai nake magana ba kowace harka ce wallahi sai an sha wahala kafin ta sai ci saboda kuna tufka ne ta baya tana mi warwarewa kuna gini kuna nuna al'umma ga abin da za a yi wasu kuma a can gefe suna tare da ku kuma suna warware abin shi yasa sayyidina umar da wasu daga cikin sahabbai da ransu ya ɓaci suka zo suka ce wa manzan Allah ya rasulullah ka ba mu dama mana dukkan munafukan nan tunda mun fara gano su mu bi duk mu sare musu wuya a huta kawai a yi addinin musulunci tsantsa annabi ya ce to ai matsalar yanzu idan kun je kun kashe su waɗancan da suke wajen addinin musulunci wanda su kuma gani muke suke dummu ɗaya ne haka ne ko ba haka ba to za su koma suna surutu suna cewa ga hinan ya kira ku zuwa ga addinin kuma ya sa takobi yana sare muku wuya an rabu da matsala ko har yanzu ana tare da matsala har yanzu ana tare da matsala don su wanda suke wajen addinin ba su san waye munafiki ba waye na Allah haka ne ko ba haka ba kawai abin da suka ɗauka duka ku musulmi ne wannan fa shine abin da ke faruwa da mu yanzu a ƙasar nan jama'a wannan abin da yanzu nake magana shi yake faruwa da mu ga ma al'ummar musulmi amma da yawa daga cikinmu mu muke cutar da kanmu da kanmu waɗanda suke waje suna jin haushinmu duka haka ne ko ba haka ba ba su ware wane yana tare da mu ɗari bisa ɗari wane ba ruwansu kawai tun da kai musa ne kai isa ne kai ahmad ne kai abubakar ne kai wane ne to kai kawai ba musulmi ne eh to ba ruwansu da kai alhalin ba su sani ba a cikinmu akwai waɗanda 'yan uwansu ne haka ne ko ba haka ba kawai ba su ware suka koma cikinsu ba ne amma suna tare da su a dukkanin ayyukansu da harkokinsu to shi yasa ba ƙaramin hatsari ba ne Allah ya jarrabi al'ummar musulmi da waɗanda suna cikin musulunci amma suna cutar da ummar musulmi ba ƙaramar jarrabawa ba ce annabi ya yi fama da waɗannan matsaloli har ya koma ga Allah jama'a munafurci fa shi ya haifar da ƙazafi a gidan annabi muhammadu ƙazafin zina inna lillahi wa inna ilaihi raji zina a gidan manzan Allah kuma wannan munafurcin ya yi tasiri ba wai a da a zamanin annabin ba har yanzu akwai wanda sun yarda da wannan magana haka ne ko ba haka ba kuma ma suna karantar da ita yanzu munafurcin ya yi tasiri ko bai yi ba ya yi muni ko bai muni ba ya yi muni to saboda haka babban abin da ya kamata shine mu yi haƙuri idan an zo ana karantar da kai musulunci ka wanke zuciyarka ka tsabtace ƙirjinka ka karɓi saƙon wannan addinin ka karɓe shi ƙabulan jaziman karɓa na yankan shakku karɓar da take yanke shakku shi yasa daga cikin shurutu la ilaha illallah za mu zo mu karanta akwai alƙabul almunafi lirraddi karɓar addinin karɓar kalmar karɓar abin da ke kunshi a cikin addinin irin karɓar da ke kora mai da shi akwai alyaƙin almunafi lishak sakankancewa da kalmar yarda da amincewa da ƙudurce ta irin sakankancewar da ke korami shakka a kanta dole sai ka yi wannan sannan ka zama musulmin kwarai in ba haka ba kana nan a musulmin kwara kai ba na kwarai ba ne na kwara ne kai na fata an fahimta saboda haka dole ne sai an yarda da irin waɗannan al'amura Allah ya shirya da mu don haka malam yake cewa falaisal muradu qaulaha bil lisan ba ana nufin kawai a faɗe ta da harshe wal jahali bi ma'anaha jahilci ma'anarta ba walaysa zalika bi mugunin shay'an wannan ba zai wadatar da dan adam komai ba iz domin kuwa ko idza lam ya'mal bi lawazimiha idan bai aiki da mai ba abubuwan da kalmar ta lizumta ba